أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أيها الممدوح يا أفضل الورى ويا أيها المحمود ذا الحمد واللواء بسرك بالذات العلية باسمها وبالغسل والبيت الحرام وبالقرى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى زد العلم فينا واكفنا شر جملة وصلنا جميعا عن قبول وعن أهوى على أحمد في كل بدء ومختم صلاة وتسليما مدى الدهر والدين وبعد إخوتي الأفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تهية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsama wannan majalisi mai ɗaukan albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma na watan Ramadan wanda dama larabawa suna cewa ko me aka fara dole sai ga tsakiyar shi da kulli bidayatin nihaya da hausawa suka ce komai ya yi koko zai yi ƙarfi wanda mun buɗe wannan karatun tafsirin alƙur'ani tun kafin shigan watan ramadan ga shi yau ashirin da takwas ga watan ramadan muna kulle wannan karatun tafsirin alƙur'ani da girma yadda muka gano wannan shekara lafiya Allah ka nuna mana na shekarar da ke zuwa lafiya alfan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ban manta ba mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika bi anna Allah anzala al-kitaba bil haqq wa inna allazina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id cewa Allah yana magana akan kafirai Yahudawa da Allah ya saukar musu da alqur'ani suka ƙi alqur'ani ba su ba alqur'ani ba to saba ma alqur'ani da suka yi yasa suka zamo lafi shiqaqin ba'id suna cikin rarrabuwar kai ba idin mai matuƙar nisa sai wani ya ce ai Allah ya ce wai ba idin mai nisa sai ka ci wani tafiyan kafa ai Allah ya ce ba idin ne saboda yanda suka rabu ba wani abin da zai sa sa'i sun yi hallin riga biyu ka san kuma idan aka hallin riga biyu ba lokacin da za a haɗi yanzu idan mutum ya gaba wannan ya yamma shi za a haɗi babu da ma a ce gabas ne da kudu ko gabas ko da arewa haka amma a ce gabas wannan kuma ya yi makar hanya bambanta zai sa Allah ya ce ba irin saboda nisan yadda suka bambanta na kala alƙur'ani saboda ko kuma ma musulmai da mu Allah su kan da alƙur'ani idan muka samu kala alƙur'ani ba mu ɗauki alƙur'ani da bambanci ba ba mu aiki da shi to za mu zamo cikin shiƙaƙ rarrabuwan kai isa yanzu ake samun rabuwan kai saboda an daina aiki da alƙur'ani amma muna ci gaba da aiki da alƙur'ani duk wannan rarrabon kai din da akwai za a rasa shi Allah ya ci gaba da cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah ala rabb hafiz abdullah tafaddal mashkur bi dara laysa albirra an tuwallu wujuhakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والسنة نبينا وآت المال وآت المال على ربه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرقاب والسائلين وابن الرقاب من وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بآدم إذا آتوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisal bir cewa laisal bir an tuwa zuwa kun kibalal mashriq wal maghrib bi ma'ana an tuwa zuwa akum kibalal mashriq wal maghrib laisal bir Allah ya ce wai ku fuskantar da fuskan ku kun gabas ko ku ce a'a ku yamma za ku kalla ba wannan shi ka ne biyayya ba ina walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir na biyayya ya wuce wannan akwai sora biyayya shine mutum ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama wal mala'ikatu mutum ya yi imani da mala'iku wal kitaba da littattafan annabawa da su kansu annabawa kakkasha shi kadai ne biyayya ina akwai sora Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba mutum ya fitar da dukiyarsa ya ba zawil uba makusanta wali ya tama da marayu wayanda ba su da iyaye wali masaki na wayanda ba su da kuciyomi wabin sabil da ɗan tafarki matafi wasa'ili ne da masu roƙo masu bara almajirai Allah ya ce wa shiri ka a wuyaye bawa yana shan wahala ka siye shi ka yanta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tuwaka masalata kuma wannan mumin ya tsaye da sallah wa ata zaka ta ba da zaka wal mufuna bi ajin da masu cika alƙawarin su idza ahadu idan suka alƙawari Allah ya ce wa sabirina fil ba'sa'i wad darai sannan su masu haƙuri ne fil ba'sa'i a dukkan wani tsananta tsanance wadda ba da dukkan wani cuta ka wahila da ba da lokacin da ya tsanani Allah ya ce su waye wa'annan duk wa'annan suka suffantar wannan sufofi أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله أكبر الله الله سبحانه وتعالى يقول وإن متعين سوني وإن دا سكي جزك تجزم منني وأولئك هم المتقون وإن سوني دجزك متقين ما سكورن الله amma duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin wannan to ya rasa wannan bai cika cikakken mumini ba ko cikakken mai tsoron Allah ba wannan aya ɗalibai irin za su so su ji me dalilin sakon wannan aya yasa malaman asbabun nuzul irin su jalaluddin suyuti suka ce ai to me dalilin sakon wannan aya suka ce to dalilin sakon wannan aya shine imam qutubi ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hijira min makka ila madina manzo Allah ya yi hijira daga Makka ya koma Madina aka farlanta farloli aka canza Ka'aba ta koma gabas wani hudud wani addini in mutum ya kashe a kashe aka so kada su su sabbai sun kasance a lokacin muminai ganin su kawai idan mutum ya abin da Allah ya ce a yi kuma idan mutum ya kasance ya kashe aka yi shi tuni wayannan idan mutum ya yi su kai suna zan shi ne imani yanzu mana in za ka yi sallah ka ba kake kallo za su a wani ya dace shi fi ka ba yake kallo mutum fa na iya sallah to su su ne imanin su kawai nan bai ma tsagaya ba a lokacin na ana ma gaban madina kina nan a gaban madina sun ma san da sallah sun ma san da mutum ya kashe a kashe shi amma a lokacin maka duk ba su san da wannan ba a lokacin maka lokacin kawai imani da Allah ne kana imani da Allah shi kenan ba wani sallah ba wani zakka ba wani wannan ba wani azumi sai da aka koma gaban madina ne awwal suka fara ƙara yawa ba lokacin kafin su ƙara yawa mutum yana ganin in je yana kallon alƙibla yana sallah ya suka cikakken muni ina yasa akwai so gan shi ba shine Allah subhanahu wa ta'ala so kawai da wannan aya kan fa ku shawai kallon alƙibla ku gashin kallon alƙibla shine waya kuwa shine gaya ba akwai so ba lakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyina wa atil mal wa atil mal ala hubbi zul quba wal yata wal masakin wal wal har karshe dai kawai da Allah ko ya bayani na'am wannan shi ne tajirin tsakanin aya inji Imam Qutan yanda ya rubuta amma ya faɗa cewa Ibn Abbas ya zo da wannan magana da kuma da haq shi dai kawai goyi waye amma Ibn Abbas da haq suka faɗi wannan ƙauli wannan shine inji Imam Qutubi wanda Malam Rabi da kuma Malam Atada suka ce dalilin saukan wannan aya shi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana magana da Yahudawa da kuma Nasara domin su sun yi saɓani da inda za su dinga fuskanta. Bi ma'ana kenan Yahudawa su suna ganin Ka'aba za su Yahudawa suna ganin za su kalli Mashrik ko kuma yance Maghrib inda rana take faɗawa na za su kalla Baitul Maqdis. Su kuma Nasara suka ce ina mu mahudan rana za mu kalla gabas kenan. Kaga inda suke kallo ya yi ɗaya inda muke kallo tun da mu ma gabas muke kallo su ma gabas suke kalla amma kawai matsalar shi ne ra'ayinmu na kallon gabas ɗin ya bambanta su ba don wai ka'aba suke kallon gabas ba su don tana gana take bullowa shi sa suke kallon gabas mu kuma mu ne don me muke muke kallon gabas don ka'aba ne mu ba don wai rana ba mu don ka'aba muke kallon gabas to ko dai dukan gabas muke kallo da mu da nasara amma yahudawa su su magribi suke kallo a faɗin rana sai ya zama kamar addini duk aka mali ibla ake magana yahudawa su inda muke kallo ya fi naku da gaza nasara su inda muke kallo ya fi naku da gaza musulmai su inda muke kallo ya fi naku da gaza kawai dai saɓani musulmai su inda muke ya fi da gaza yahudawa su a'a a kai ka ce addinin wa da alƙibla ake kallo kawai ba wani abu ba alƙibla ba da Allah ya ga mutane ba ma ta kan addini suke ko ta kan alƙibla alƙibla suke Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya. Laisal bai ga an tudu saukar kuma da mashirik wal mawlid. Ba wannan yace ni zan kalla nan zan kalla ba biyayya shi kuka imani. To ku da ma ku imani ba kafin kuna magana alƙulan ku tafi su? Ka yaga to ku da ma ku imani da Allah wa da annabawan da yawmul akhir wal malaikati. To sai ku gyara. Wannan shine dalilin sa kuma wannan aya in ji gabi da katara. Malam gabi da ya ƙara faɗa cewa ko kuma ya ce dalilinsa kuma wannan aya ya zo a hadisin jarir cewa da ibn munzur ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo manzon Allah ya rasulullah wai me albir me biyayya fasa alahu an albir yace manzon Allah me biyayya to manzon Allah ba zai ce mishi wannan bane ko wannan mutum da Allah bai saukar ba Allah bai ga abin da Allah ya ce ba tunda manzon Allah baya magana sai abin da Allah ya saukar manzon Allah ya mishi shiru sai abin da Allah ya saukar mutumin nan ya tashi zai tafi hanyarsa Allah sai saukar da aya Allah saukar da amsarsa manzo Allah ya ce a kira sai dakata aka kira sa manzo Allah ya ce mishi to biyayya ga Allah saukar da aya Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir Allah wannan shine dalilin sa kuma wannan aya inji malam qatada to da Allah subhanahu wa ta'ala yace mana laysal bir to wai mai albir me biyayya a yaren larabci shi ne a shirk wa ta'a gasgatawa da da'a shi ne biyayya ko abu in ka gasgata mutum kai da'a to an samu bir an samu bir abin da ake so wanda mufassirin malaman tafsiri suka ce a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan cewa laysal bir an tulu hakum malam mas'udi yace wani mutum ya taɓa zuwa tambaya wurin Abizar, ila Abizar, daidai gun abin zogin sai ta mishi mal iman, meye imani, lura da wannan tambayin ya ta mishi mai imani, sai abu zogin sai ta mishi mai imani, ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laita bira an toli wuce hukun kimanin da masu wal mari walakin nan bira man amana billahi wal yawmil akhir sai mutum ne ya ce ma abu zare kai ni fa ba wai na tambaye ka bane akan imani ba ni na tambaye ka ne akan a ni ba ya ce mishi ni ba wai na tambaye ka bane akan dayya ba akan me imani ya kamata ne ka ce mun imani shine kaza ai kaza ai kaza mun kana kawo maganar biyayya ai ba alakan su sai zan ya faɗa mishi cewa yanda kai ka musani haka ta ofa ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ya tambayi manzon Allah akan imani manzon Allah kuma mishi magana akan biyayya ya zo mishi wannan aya kilaysal biga kuma yanda ka musu haka mutumin ne ya musa yace shi bai yadda ba kuma aka yi faɗa manzon Allah yanda kai wannan bai jin gaskiya bane to kawai tun da dai manzon Allah ya bada wannan amsa to ne wata amsa kake so in bada an ba ita ba ai ta zan bada to da wannan mutumin ya musa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya daga hannunsa ya ce almumin iza amila hasanatan sarratu wa gada sawabuha wa iza amila sayyi'atan ahzanathu wa khafa iqabuha wa iyyazu billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mu'min idan ya aikata kyakkyawan aiki mirari zai ji daɗi zai ƙosa ya je lahira ya gamu da aikin nan nasa dai. Amma idan mutum ya aikata nuna zai kullum su ringa tsogatar da shi na kai. Kullum tsoron shi kan ranar tashar kyamata kai ya mutu. Saboda ya san iya mutu da wannan munanan aikin nasa zai gamu da su. Yasa mutum baya so ya mutu. In dai mutum yana aikata mummunan aiki. Yasa mun da za mu ga duk malamanmu nan duk kakannin malamanmu da suka gabata za ga idan suna ciwo mai tsanani idan kana ce musu mala Allah ƙara lafiya za ga ba sa ciwo ai kawai shi suke saboda sun sun kosa su je tan daga mu da ayyukan da suka yi amma suka wanke ba ai akwai saura kenan amma su tafi saboda ba su da kofi za ga duk mun ka kai ma mun ka kai musu ziyara amma zamanin ga ya ce ala ƙara lafiya kai da shi yake yi da shi yana faɗayan abin da zai zai gaska ya zai ce maka abin amma kana jin an ce maka minista wani bai da lafiya ha zai ce aje banki na bankin dala aje bankin pound aje bankin kaza a yi yanda za a idan ka gan nan naki tafi saboda yana tsoron an fai mutu to dan ya ji can da aikan nan nashi muna za a faga tuwa kai kaza a duke shi da ita a kaza ya san ba aiki kyakkyawa ne sai ya ce tsawo to in dai mutum ya aikata kyakkyawa ai ba abin da zai ji ga Allah bishi da kawo da big da iman duk san dai tambayar nan na cewa da aka tambayi Abu Zar nan ɗaya ne dai wannan shine dalilin saukanta in ji yanda kuma yanzu wannan shine bayani da malamai fasirin suka yi a wannan aya malam aushi kuma da ya tashi ya ce laysal bi an tuwallu wujuhakum Allah yana nufin ba wai biyayya ba ne, kaɗai wai ku ce za ku yi ta sallah ba ku aikata wani abu in ba sallah ba, ba shi ne ku biyayya ba. Ai, walakin nalbira, sai malam mujahid ya ce, ai ma tabbata shi ku da zuku. Abin da ya tabbata a zuciyanku na imani da Allah shi ne biyayya. Ba baka imani da Allah ka ce kai kawa za ka kalla ina ai imani da Allah shi ne gudun al'amuran. Wanda Imam Utabi wannan aya za ga Allah subhanahu wataala malamai suka ce Allah ya ija akwai wani abu da ya goge a wannan aya Allah ya goge mudafun ya bar mudafun ilayhi duk malaman na hauke na domin anan da Allah subhanahu wataala ya ce walakin albira man amana billahi ya kamata ne ya zamo walakin albira biru man amana billahi sai dai biyayya biyayyan wanda ya imani da Allah sai Allah ya cire wannan ɗayan buga ɗin sai Allah ya ba ɗaya walakin nalbiga man amana billahi ya kamata zama walakin nalbiga bihu man amana billahi amma biyayya biyayyan wanda ya yi imani da Allah Allahu sai aka ci wannan biyayyan wanda ya imani da Allah aka masa canje shi sai Allah ya cire ta ko wujifal guda guda kudin Allah ya toye ya cire ta mun Allah yana haka inda mutum ba zai ce zai ci Allah ya ranar ba Allah ya gode mudafal ko bayan akwai ta mutum ya ce to da yawan za a karanta a dan karanta walakin na bega bega man amana billahi na ba wannan yanda ya ta bashi tunda duk ita wanka kai ka san ilimin nahu baka saka sal qur'ani gyara ba ko akwai wanda ya ce sal qur'ani gyara ana babu shi saboda matsalan ai shi kanshi na wanda cikin alqur'ani aka tsago shi to kaga duk ya zama matakan wato kai na hawan hawa a cikin alqur'ani aka samu shi ne kai saka yi to dai za malamai suka ce kuma Allah na yin haka ya goge mudafin yaban mudafin ilai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wasu alil qaryatin lati wasu alil qaryatin lati kunna fiha wal idil lati kamar yana fiha a cikin suratul yusuf Allah ya ce wasu alil qaryata ka tambaya al qarya dan Allah jama'a ga tambaya ta'ala al qarya tana da baki tana magana me yasa Allah ya kuma a tambaye ta bayan Allah ya san ba ta magana ba ta da baki kaga Allah anan ya goge dafu din akwai abin da Allah Allah ya share Allahu ni wa na kai kalmi Allah ya share Allah ya share wasal ahlal qaryati ka tambaye ma abota alqaryan to an goge ahli mudafin nan sai aka faɗa mudafin ilahi din Allah yana haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wajhu fi qulubi min ijla aka shayar da zuciyarsu dan magaki to dan Allah dan magaki akwai an sha da zuciyar sa magaki ai wa ujru fi qulubihim ibadatul ijl aka shayar da zuciyarsu ibadatul ijl bauta ma dan magaki sai Allah ya goge bauta wanda ya goge ibadatul ijl din mudafin din ko sai zo da aka shayar da zuciyarsu dan magaki sai bai sa bautan dan magakin ba to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai Allah subhanahu wataala ya kan yaka cikin alqur'ani da kuma kuma kaje kace akwai damuwa ba na mun zaka ga mawaka ma musulmai ko ba musulmai zaka suna kukan yin wannan abin kamar yadda wani mawaki yake cewa fa inna ma ilayka balum wa idbaga yace ita duniya kabalin gaba ne wa idbagin da baya wani yace ah ta ita duniya gaba da baya a ake nufi ai bi mana wa innaha hiya zati iqbalin wa zati idbar Allahu bi ma'ana zati iqbal ma'abociyan gaba wa zati idbarin da ma'abocin baya sai aka goge wannan zati iqbal din aka goge ma'abociyan gaba kuma aka shaga ma'abociyan bayan ko aka sa ita duniya gaba da baya ma'ana ma ma'ana ma'abociyan yin gaba kuma ma'abociyan yin baya Allahu to me ake nufi da haka bi ma'ana ita duniya duk wani lokaci wanda ta dama ɗauka take yi. Za ka ga an ce maka mutum ya yi ɓatan ya uwa marasa kyau a baya amma duniya zuwa ɗaya ta ɗauka kashi. A ce ya yi rushe-rushe, ya hana yin kaza, ya hana SBS, ya hana baga, ya hana wannan. Amma ya kasan duniya ka san me duk wannan wulaƙancin da yake duniya zuwa ɗaya saboda ita yi ƙibalin ne za ta yi kamar da shi ta ɗauka kashi. Kaga an ce fa yana rusau, amma mutane su dinga ya rushe da shuka fulawa a gidansu. Duniya ta ɗaukaka shi. Idan mutane ya kulle, kun sai shi sai wani sai wani. Wama amanta, kaga duniya kenan ta ɗaukaka shi. Zai hana cewa yanzu ba za a ƙara almadaranci ba, zai esfuras ba za a yi ba, tallama ba za a yi ba, zan rushe kamfani kaza, zan yi titi kuma in na rushe gidan mutum na gama ba zan fiya shi ba sai shagan shi. Zai ya gama. Amma duniya saboda ma'abocin yin bayani zuwa ɗaya. kaga ma duk izan ko za ta yi baya da ta cik matsayin nan naka daga kai da wanda ka dogara duk ta baya da duka alƙara mana kusanci wataƙila kai ne wanda kake cewa a rubuta a ba wani minista za ku zo da kukan ka kana bara yanzu kana neman ministan ana aiki a bada bayan wai kai kake so a bada a duniya ai in ka ce ka taimaka wannan ibar ɗin ta yi baya baya da kai to ta yi baya da kai kenan an yi ya wuce kaga mun san akwai iskan da buga iskan take da ruwa da baya ba ta da imani ko tafiya ne ita ma ka duniya take in kai baya da kai to ka kai baya kuwa
alƙara maka to basira in ma kai baya in kafin ta ƙara ɗago ka ta ɗauka ka wani aiki ne amma kawai mafita shine ka zo na inda ta ajiye ka ka nemi gafaran Allah kawai ka mutu ka mutu kana tuba ga Allah duk abin da kai ma na wuso ne ko na mai ka tuba amma duniya in kai baya da kai ta wuri da kai Allahu mutum ya gama cewa ai ba da tije ma sai shi amma a ƙarshe duniya ta bayar da shi ya koma abin da tijan da malaman yana eh to kaza kaza kaza wanda shi ne yake gana da kuɗani in ma za a bi shi shin ne ayi me yake cewa zai ma bada gabu yanzu to ba mun malaman yake komawa ba kuma za ka haka duniya take in ta wuce ka ta yi baya da kai sa wannan ya ce za ta barin wayar ba sai koyin za ta ɗin mudafin ɗin sai ya bar kawai asalin mudafin ilai gidan Na'am. To wasu kuma suka ce ai da Allah ya ce walakin albira man amana billahi. Ai bi ma'ana walakin albira. Ku bi ma'ana walakin zalbir man amana billahi. Akwai zalbir kuma abocin biyayya shi ne wanda imani da Allah Allahu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hum daga zatin inda Allah bi ma'ana ai hum zawu daga zat su ma'abotan dagala ta Allah ya kuwa da ma'abotan kuwa ta Allah ya ce su daga doji ne ma'abotan dagala Allah ya kan yaka wa a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa atal mala ala hubbihi zawil qurba Allah yana kwaɗata mana mutum ya fitar da dukiyar shi ala hubbihi yana son dukiyan ta ce fiyayyar sadaka ka bada kana so wasu ka ce ai da Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi abinda Allah subhanahu wataala yake nufi shine ai wa atal mala din nan baya da dukiyar da Allah yake nufi shine ka bada kana son abin alal misali Allah yana so ka ba da sadaka lokacin kana so ba sai da ka tabbatar abin yayi condemn ka gama aiki da shi ya kace to almajiri gashi wannan Allah.
wani irin sadaka ce ai kana san abin ka bada ko mutum in yana da motoci dufa-dufai masu numfashi mai kyau sai aka ce ta samu matsala ya san yanzu in ya je Abuja da wannan wataƙila da wanta za ta taɓa iya dawowa ba wai sai ɗauke ta ɗan mata ɗan wanke ta sai ɗauke ta je gurin malam ya ce to malam an kawo hadiyar mota ne bayan ya san ta gama kwaddam ka ji wani sadaka to Allahu wannan me za a ci ɗin wani sadaka ai ya zama kana son ta lokacin tana numfashinta tana asalin duk ɗinta to to gashi Allah ƙara maka lokacin kai ma kana kanta irin kaya irin kana da kaya goma haka to sai wayannan goma suna cikin wayanda kake sawa ba suna cikin wanda suka kwallon muku bara irin wani Allah yake so abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wa'atul mala ala hubbihi kina Allahu wasu kuma suka fassara wannan wa'atar mara ala hubbihi din da cewa ka bada kana kana jin daɗin rai ba da fushi fushi ba mun ka san akwai wanda kila yana cikin cin abincin shi amma zai zo yana cin shi ba ya zo shi ba shi dalla to ko da yana da bayan wani yana ganin kamar wa Allah ya matsa mishi ne zai fito ba shi to sun yi ni ba na kwanan ba ko da yana bayan wani amma ba da son zuciyar shi ba Allahu yana gani kamar an matsa maka ne to wannan Allah ya nan ka kai wannan ka bada kan amma da lazo gashi da farin ciki wanda kuma sadaka abu ne wanda ke matuƙar muhimmanci sai sa Allah ya ce a bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tadara kulgumuma wal gumuma bis sadaka Allah ƙara ku basira.
gaske bakan ciki da wani damuwan ku da sadaka wani bakin ciki na zuwa maka ka za maka wani mummuna abu ba da sadaka ka ta sadaka Allah zai tunkuɗe maka shi kai har wuta kake in ma wuta kana kake tsoro Allah zai gaba kare ita mun san kissan mal'un da shi da abi na zamanin annabi Isa mal'un ana kiran shi ne da aka saba da gowa amma a ƙarshe da ya gyara ya kuma yana ba da sadaka sai gashi ya zama babban mutum ya zama yana da aljanna Allahu kurin sadaka shi to mu dage da sadaka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tawara cewa wa atil mala ala hubbihi zawil qurba a ba zawil qurba makusanta domin makusanta a ba su babban sadaka ce duk sadakan da zaka yi bai fi sadakan da zaka ba zawil qurba ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yana faɗa mana cewa as-sadaqatu ala zawjihim tintani sadaka ga makusanta za ta canza ne tintani za ta zama domin a baya ma mun duga za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce mana as-sadaqatu ala miskin sadaka sadaka ga miskini la a baka ladan sadaka ne kai in ka ba da za a baka yayan sadaka wa ala gari gayin fa sintani in kuma ka ba makusantanka ƴan uwanka ko makotanka za ta tashi daga lala ɗaya za ta koma sintani za a baka ladan makotaka kuma za a baka ladan sadaka Allahu sai sa duk za ka fara zaka makota ƴan uwa yayi kanni fara da su sannan sai ka zo waje Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waliyata ma da marayu su ne wanda na kati balahu babu mai neman musu na mawaki na abinci iyaye to shi kuma wanda bai da mai neman mishi suna na wanda bai da iyaye to Allah ya ce a basa an fitar da zakka a basa sadaka ne a basa saboda yanzu bai da wanda zai nemo mishi abinci
Allahu kuma ga shi bai balaga ba domin magaici ga wanda bai balaga ba ne amma in dai mutum ya balaga wai ya tsaya a gida ga shi ƙato sikim sikim wai ya tsaya yana jigar cewa to ni fa sai an kawo mu sadaka ni maraya ne Allah shi ba maraya ba ne Allahu ya ɗauko ya je ya faskare ya je ya siyar yana da ƙarfi ya balaga ba zai sana'a ba ne ga sana'o'i kala kala ba wani sana'a da yanzu ba musu in kana so ne kai kafin ta ci kai to in dai mutum ya balaga ya tashi a maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yutma ba'dal hulul ba magaici ba mutum ya yi mafarki to mafarki mafarkin balaga to in dai kai ka tashi a maraya wasu Allahu kuma suka ce ina ai ko baka balaga ba ai ko me in dai kana da ilimi to ka tashi a magana in kuma ka kasa ilimi ko kana da iyaye to anan ne ka cika asalin magana an ne za a dinga to Allah saki wani magana ka ce a'a ina ba da iyaye to kana da ilimi ai in dai mutum ya kasa ilimi to ya kasa komai a rayuwa Ka ƙara basira.
wani mawaƙi yana cewa yi sale ya ci malaki kada mata wale da hu inna li ya ci ma ya ci muli ilimi wala adabi ya ce dai sallati mallaki kada mata wale da hu maraya ba wai shi ne wanda mahaifinsa ya rasu ba ina amma maga- maraya shi ne wanda ya ci mal ilim wanda ya rasa ilimi shi ne maraya wanda kuma ya rasa ladabbai kyawawan ladabbai wannan shi ne suka maraya da gaske wanda za a sun shi wala maraya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wali masakina a ciyar da miskinai miskinai su ne wanda ba su da hutiyar mun abincin rana ba su da abinci kuma su ne wanda wai irin yadda wai kwace wai za ka ba su noma ɗaya ko ka za ka ba su dabino ɗaya ko biyu ba shi ke ishin su ba abinci da za a ba su ne to wanda za su ciyar da su- kansu da kuma iyalansu Allahu wayanan sun yi miskinai Allah ya ce su a ba su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bin sabil ta matafi ya shigar da bako da kuma wanda ya zo ga ku bai da komai shi ma an fitar da zaka a kira shi a bashi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wasa'ilina da kuma masu roƙo almajirai ka kenan Allah ya san da almajirai kuma Allah ya san da kenan suna bara kuma Allah ya ci a ba su wai shi ne sai ga wani katon wai yana so ya hana almajirai Allahu wai yana so ya hana ai bara
Allahu to me yasa Allah shi ke ana batunsa wani almajirai suke da Allah sa'ilina bara suke me nema kuma Allah ya ce an fitar da zakka a ba su za su zo suna nema wa yanzu a ba su to wai amma wai mutum yana nuna cewa shi zai hana bara amma kwata kwata wai zai hana almajiranci kuma bayan shi nasu suna yin almajirancin baya bayyana don wanda ke suke zuwa jami'a ake ba su abinci me suke yi ba almajiranci suke yi ba Allahu abincin nan da ake ba su ai a makaranta kamar suna hukuma ne ake ba su sai aka canza hanya ya kuma wanda shi a makaranta za a dinga yi ko hanya ba aka canza amma duk da abu da abu ɗaya ne kawai to Allah ya san da almajirai kuma ya san da mabagata Allah ya ce in sun yi awa su Allah ya an ƙara bakan da basira.
zakka ne ai ba a ce to gashi kai kai da baka da shi Allah subhanahu wata'ala yace wasa'ilina aba kuma magoka wanda ba sai shi Allah subhanahu wata'ala yace wa atu zakata Allah subhanahu wata'ala yace wa qamu salata sannan wa qama salata ya tsaida Allah shi waye wannan wanda ya yi imani da Allah din man amana billahi na can koko har yanzu Allah yana hada shi ne wannan har yanzu hada shi ne akwai wanda ya imani Allah ya ce wa qama salata kuma ya tsaida sallah ita sallah ita sallah sai yadda ita ake yi wai ana yin ta wani kawai barbarwar ai a tashi ba ina don ba mutumin da zai zo kawai cif cif cif cif ya ce alhamdulillah ya gama sallah wallahi sai ya dawo baya Allahu da wani sabon manzo Allah ya taba haka ko ya shigo masallaci da jijim manzo Allah ya kaga masallaci ya kaga manzo Allah ya haba kai a san sallan nan Allahu kai ma in kana masallaci kaga mutum ya zo ya kifa kifa ka ce ya canza sallar nan ya cika alkan da shuɗin sallah yaushe kai fatiha yaushe kai da tsoma da ake so tsumaina yaushe kai kaza ko an ga mutum zuwa ɗaya ya kife su ya yi salama Allahu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qamu salata qaidaita wa qama salata wa ata zakata sannan ya ba da zakka to kai ma ka fitar da zakka kaga sallah da zakka ta ga shi idan zaka ga Allah ya ce sallah sai ya ce wa su zakata Allahu wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaya da Allah ku ba da zakka su su sallah da wannan tare suke na'am To Allahu wannan aya ma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ata zakat yana nufin ka fitar da zuciyanka na zakka. Kuma suka ce to wai anan zakka Allah yake nufi da fitar da dukiya kuma Allah yake nufi da zakka. Wasu suka ce ai zakka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne tsarkake zuciya ne. Domin ita ma zakka na kuɗi me ai tsarkake zuciya ai tsarkake zuciyan ake yi.
Allahu Allah yana ƙara mata tsarki, yana ƙara kiyaye ta. Ya zakin zuciya yake wani zai ce a zakin zuciya shi ne ka so wata kaɗai raba ta rabi cikawa da kai. Wata shekaru sai ka zo. A to na kama mutu kenan ya a- a- ake wannan zakan. Ai zakin zuciya zuwa ana tsarkake ta a ba da lokaci don Allah.
Allahu Baban ɗan lazuwa na tsara yake nufi kenan. Na'am. To Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe ya ce mana wal mufuna bi adin idza a'ad. Sannan da masu da masu cika alƙawarin su idza ahadu idan suka yi alƙawari. Allah a nan yana yabon masu haƙuri ne. Allah subhanahu wa ta'ala ko mai ce masu cika alƙawari. Na wanda baya cika alƙawari baya cikin nan. Allah ya ce wasabi ne da masu haƙuri fil ba'sa'i a tsanance tsanance ma'ana a yaƙi. ana yaƙi ne kafin yana cin kawo ku suna walar da ku kana matsa Allah yana ban wa'annan Allah subhanahu wa ta'ala ce da masu wannan sabi gina fil ba kai wata ra'i wa hinal ba'a lokacin tsanani mutum yana haƙuri ba a wani cire mutum ya haƙuri tsanani ake mutum ya haƙuri Allah ya ce to innan ula'ika allazina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun Allahu
mas'uliyar Allah yana magana ne akan wannan cewa su ne da gaske suka cika asalin mutakai asalin mu'minai a ba wai kai mutum ya ce gabas zai kalla ko ba gabas shine kawai biyayya ba to duk sai kai wannan shine ka cika cikakken mu'mini idan ka rasa ɗaya daga cikin wa'annan to ka tashi daga matsayin mu'mini akwai sauranka in je ka rasa ɗaya daga cikin wa'annan wanda Fatima bintu Qais tace na taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullah afi ma da haƙƙin suwar zakat wai a dukiya akwai wani haƙƙi da za a fita in ba zakka ba mu ganin mu a dukiya akwai zakka ake fitarwa ba wani abu da ake bayarwa in ban da zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata ai ba zakka bane kawai ake fitarwa a dukiya ba akwai saura Allahu من أدرك أن تموت وأن آية ليس البر أن تولوا وجوهكم وأن مشيت والمغرب ولكن البر من آمن بالله حتى الجنة لكان عشية أدرك فيها أكو حقه إدها نجي الله.
فاطمة تسمى مزعل umar Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sabirina anan malamai suka ce bo Allah yake Allah yana yabo ne sai sai ya zo da shi ta nasuba da fataha kenan dama larabawan suna son su yaba abu suna sa mishi fataha ne in kuma za su yi zaure shi sai su sa mishi kasara Allahu kamar yadda ya zo a wata waka wani malami malam kisa'i yana cewa azza'ini yana cewa wa kullu qawmin ata'u amma mubshidin illa annani ra'ata'at amra zawiha ya faɗa ya ce wa kullu qawmin ata'u amra mubshidin wa kullu qawmin ata'u yayi na suba ne saboda kasancewar shi yabo yake yi illa nanira a sa'at yana nan nan ba yabo yake ba saboda haka a wannan aya malamai suka ce to Allah subhanahu wa ta'ala yana yin yabo ana yanzu Allah ya zo da shi ta nasu ba saboda yabo yake yi ga wa'anda suke da haƙuri na wanda a wannan aya malamai suka ce akwai ahkam wasu hukunce-hukunce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake son ya bayyana mana ya nuna mana. Wanda daga cikin wannan ahkam, wannan hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya bayyana mana, ya nuna mana a wannan aya shine na farko Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya nuna mana imani da Allah subhanahu wa ta'ala. bayan mun yi imani da Allah sannan ne imani da ranar tashin alkiyama. Mai jira akwai siraɗi, mai jira kutubus samawiya, duk mai jira wannan yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukatar mu da imani da shi. Mu imani da littattafan da Allah ya saukar sannan mu ciyar da dukiyarmu mu sada zumunci tsakanin juna. Bayan mun sada zumunci mu taimaki marayu, mu taimaki muskinai, mu taimaki almajirai wanda ba su da shi. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace bayan haka mu kiyaye sallah, mu kiyaye zaka, aqamu salata wa atu zakat. Wa aqama salata wa atu zakat wal yusuna. Dan mu zama cikin masu cika alƙawarin sai muka alƙawari. Wasabirina mu zama masu haƙuri a cikin tsarin abin da Allah subhanahu wa ta'ala duk yake so na mai kina a wannan aya. Wanda wannan suna cikin abubuwan da Allah yake so na mana. Wanda kuma malamai suka ce a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa akil mal ala hubbihi wasu da wannan ne suka kafa hujja da cewa ce nan a dukiya akwai haƙƙi da yawa da zaka bayar banda zakka kai. Ba zakka ne kai zaka fitar a dukiya ba akwai haƙƙi da yawa da ke kanka. wanda kuma a wannan aya malamai suka ce me hikima na shari'a akan da Allah ya ta'abtar da dukiya na sadaka wai fa dukiya ne mutum ba shi ya tsaya ka aiki ba haka same shi shi kuma watakila ma ko da ka aikin bai iya ce maka sani da aiki ba wai kuma Allah wai ya ce a bawa wanda bai da shi ah to me yin Allah ya ce a bawa wanda bai da shi dukiya malamai suka ce ai akwai babban hikima kuma yana wuce amfani bayarwa Allahu domin daga cikin hikimar da ya sa Allah ya ce a ba wanda bai da shi shine ba da sadaka na kashe fushin ubangiji in Allah ya fushi zai yi muku ko kuwa ko wani abu da sadaka zai kashe wannan fushin Allah Allah ya muku hakuri saboda ba da sadaka kuma daga cikin mahimmancin sadaka dalili ne ko kuma magani ne yasa Allah subhanahu wataala zai zai zo zai sa Allah ya sunan ta ƙasa lafiya Allahu
cikin aminci ba ta da wani tashi tashi hankali ba in dai mutu ana ba da sadaka ana yawan bayarwa ana ba almajirai amma in dai ba haka ba ya kuma tsara kawo bayarwar da ake ma almajirai yana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zonar da ƙasar lafiya. Kuma sadaka na ƙara sa mu miskinai farin ciki a zuciya. Kuma na sa Allah subhanahu wa ta'ala yadda ke sa musu farin ciki a zuciya kamar Allah ya sa maka.
Allahu Duk wanda ka faranta kamar Allah ba zai kare ka kan kamar ya faranta maka ne.
Allahu In dai muka ba su Allah ma zai ba mu. Sannan kuma daga cikin muhimmancin bala sadaka yana tunkuɗe bala'i kamar yadda muka ga a baya da Allah sallallahu alaihi wasallam ce sadawa kullu humuli huwa bi sadaqat duk wani bakin cikin ka ka kawar da shi ne da sadaka wanda kuma shi da cikin muhimmancin shi yana kawo arziki Allah yana kawo maka arziki kuma Allah zai baka aljanna in dai kana ciyar da wanda bai da shi wannan Allahu shi ne magana akan hukunce-hukunce da malamai suka ce me yake wanda mai Allah ya ce a ba wanda bi da shi. Na mutum da muka ɗau ɓangaren balaga malamai suka ce to wani mai balagar da ke cikin wannan aya. To a wannan aya malamai suka ce akwai attazi ko kuma ya ce al'ija. Allah ya yi ijas a wannan aya. Da Allah ya ce walakin yalbi ga man amana billahi. Ai akwai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye.
Allahu Allah ya koya walakin nabira biga man amana billahi walakin nabira bihu man amana billahi sai Allah ya goge shi ya bakwara ɗaya shi biyu na Allah ya goge mutafin ɗan wasu kuma suka ce eh ba za mu dace Allah ya goge mutafin ba za mu ma iya cewa ba a goge komai ba Suka ce, "Ah, ya bu goge komai ba suka ce sai bira ɗin nan mu zo da shi a matsayin shi ne na ibul fa'il sai mu ce ai shi ne na ibul fa'il ko ba shi ne ba sai mu ta kadiri suka ce ato yaka sai mu ce walakin alba'u man amana billahi Allahu sai ba wannan a mata na su ba shikenan ta tashi matsayin wai an gwaje mu zaka ko wani abu yanzu ta canza ta koma me yanzu ta koma ah, na ibn fa'il za ta tsaya a matsayin na ibn fa'il kaga shikenan ba wani gwaje wanda aka yi ko sun zawa zami shi ne yanzu wanda wasu suka ce kenan Ina suka ce wannan shine balaga da ke ci Allah ya ija kuma ji a baya ana yin haka larabawa ma ko malaman kira'a da suka zo wannan aya sun yi sabani da yawa suka ce to a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqil maghrib malam Hamza da ya zo karanta wannan aya ya karanta wannan aya da cewa laysal birra lafat bin nasbi laysa laysa din sai mata nasaba yace laysal birra yanda Allah mai karanta ke shi da laysal birra ya karanta kaga shi yanda kinan mu ma muka karanta shi aka malam Hamza ya karanta bai wani sabani ba Allahu su kuma sauran malamai suka karanta da laisal biyu a kenan zanna yanzu na ce laisal biyu an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin nalbirra man amana billahi wal yawmil akhir har ƙarshen wannan aya Allahu in na karanta da laisal biyu yayi daidai saboda ba kun sauran ma malaman fiyon su da aka su karanta suka ce saboda me yasa suka ce ai annahu ismu laysa suka ce ai ismul laysa ne to zai za suka mishi rafa'a suka ce lai laysa biyu kuma suka ce ah to ai kin walura alqur'ani zamu ga akwai inda Allah subhanahu wataala yana faɗa cewa wa laysa biyu wa laysa biyu bi an tatul biyuta min zuhuriha Allah subhanahu wataala ne faɗa cewa walaysal biru bi an tatil bita min zuhuriha me yasa Allah bai ce walaysal bega bi da an tatil bita ba sai Allah ya ce walaysal biru to yau mun ta tsakanin su Allahu eh ga tambaya jama'a me bambanci tsakanin nan ayar Allah ya ce laysal bega da kuma nan da Allah subhanahu wataala ya ce walaysal biru har kenan in dai za su iya karanta wannan da walaysal biru shi ma za su iya karanta laysal biru kenan da haka saboda ba bambanci idan ka ce a'a ai wannan ya zo da wawan to ai ga ai ga malaman mu na anan sun zo wannan wawan din ba wata wata wawan bace ko da an fara da ita ne to kaga in dai haka yayi to da da ita da gashin ta duk ɗaya ne to Allahu kenan yanzu idan muka muka fiye ta haka za mu ce laifin biyu to kaga ɗaya yake da wa- shi da wannan idan an karanta da wannan shi ma da laifin biyu yayi za ka Allahu to mutum gyara kirawoyi ba haka nan har sai ka san dukkan kirawoyin nan ko kafin ka ci gyara a gyara allai yanzu dan na karanta da nan za ka ci ni gyarawa za ka ci duk suran kirawoyin daga abu malam hamza ga yanda yake karantawa malam kisa'i ga yanda yake karantawa malam wani ga yanda yake karantawa
Allahu wanda shi ko malam mubari da ya tashi sai ya ce da a ce ina daga cikin malamai masu karanta alkur'ani irin masu wannan kira'u'an da ya karanta da walakin albaru man amana billahi wal yawmil akhir ba Allahu saboda baya daga cikin malaman kira'a yasa ba zai karanta da haka ba. Ita amma shi ya san kima haka idan dai kawai baya daga cikin su ne da ya ce ya kawo dalilinsa akan cewa haka wannan shine yanzu malam bari wanda a wannan aya gwanaye suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati Allahu to wal malaikati da yin mata wadin kasira bi ma'ana ta wadin ta zama mai kasira mai jarra mai hafala ko mai kasira kenan idan ta zama da ta'un ta'un din aka mata kasira to ya zo dal so guda cikin alƙur'ani mai girma mun
Allahu malamai littafi suka ce dal kuɗe ke nufi mu je zuwa za mu ga littafi daga a ba ja da ha wa za ha da ya amma dai mu dal din muke son je a ba ja da dalin ita ce hudu Allahu mu'jiza suka ce to wal mala'ikati da yin matawun ɗin kasuga ya zo sau ɗin a cikin alƙur'ani ya zo a bakawar su biyu ali a ali mugan su ɗaya sannan a suratul isra'i su ɗaya na farko a baka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaran ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati kaga ta wanda me aka mata kasuga Allahu a suratul baqara again wannan ai Allah subhanahu wataala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati Allahu.
din amma ta kasira in ya rage gura da ji kenan Abu Ali Imran Allah subhanahu wataala ya ce ulaika jazaohum anna alayhim la'natullahi wal malaikati Allah ya ƙara basira.
sannan ya zo a cikin suratul isra'i Amin.
Allah yana faɗa a hajjar kafirai da suke cewa aw tusqita samaa kama za'amta alaina kisaban Allah.
ta'ti billahi wal malaikati qabila wannan sun cika guwa hudu da wal malaikati da kasuran ta'un da zuwa cikin alqur'ani mai girma wannan shi Allah.
ne zuwa nan da zai yi muka ɗau ɓangaren li'irabi ɓangaren yin komai falle da falle mana ɓangaren analysis da turanci to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa libira to suka ce laisa fi'il madi jamid ne fi'il madi ne tandarare tunda akwai nakis akwai jamid to wannan jamid ne me za a ga ta mishi jamid saboda baya ta canzawa su kuma sauran afatika da suna ta canzawa to da akwai kana akwai kana ita kanta kana ai tana canza ta sa ta zama filin maji na yake su ba jami'i ba za ka iya cewa kana ya kulu kun shi kuma leza ba za ka ta mishi jami'i baya canzawa dan Allah canza shi in dai kai da yana canzawa za ka ce ne rizu za ka ce ne ululu bai ta ayuwa ba ba a ta za a mai da shi amri ko mudari'i ko a ta za a mai da shi wani sai da yake sai sa ka ce filin maji jami'i kuma yana cikin akwatika ne. Laisal bega kuma bega din nan shine khabarin laisa. Kaga an ji khabari tun kafin a ji ismi tun kafin a ji mubtaran. Kaga musa musa musan cewa ai taqdimin khabarin ne akan Allah.
to Allah subhanahu wataala ya ce laisal bega an tuwallu zuwakum. Da Allah ya ce an tuwallu zuwakum to an haufin nasbi ne almantari. da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tuwalu to shi filin mudari ne mansub bi subuti nun na'am ko kuma yace filin mudari ne mansub da asin nun an mishi na suba ne saboda an share malumin din an tuwalluna da Allah ya share malumin din sai ya zama aka mishi na suba an tuwallu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an tuwallu wujuhakum da Allah ya ce wujuhakum to shi mafulin ne wal kafin mutafin ilayhi wa mim alamatu jam'i zukur Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qibalal mashriqi to bala zarful makan ne wa huwa mudafun mashriqi kuma mudafun ilayhi wal maghribi waw waw al adaf maghribi masufa ala mashriqi wal maghribi ya zama da kasira saboda adaf ne akan na farkon sa tun da ya zama wannan da kasira kuma shi ma adaf ne to bai yadda wasu ya dauka kasiran nan sai an zashi sai ya dauka Allah ya ce walakin albirra waw din nan waw istinafiya ce ta fara magana ce da kai albir din nan ko kuma ce lakin din nan istirhaq ta istirhaq ce da Allah subhanahu wataala ya ce birra kuma ismu lakin ne waw din khabru eh haiti saban to Allah subhanahu wataala ya ce walakin albirra man amana man amana din nan malli suka ce to shi ismu mausul ne amana kuma fi'il madi ne wal fa'il da mega mutajibu da mataqadihu mana amana huwa shi huwa ne taqdirin nasa Allah.
billahi kuma da wal majrur domin ba'un aw fujri allahi ismul jalala fi mahall jar majrurun bihi wa da wal majrur lit ta'lim yana da alaka da ni amana muta'alliq bi amana Allah subhanahu wa ta'ala ce man amana billahi wal yawmil akhir ma'tufa ala billahi ma'ana ala allahi wa huwa mudafun akhiri yawmil akhir shi kuma shine mudafun ilayhi din wal malaikati wal kitab wan nabi to kulluha ataf ala billahi dukan ta adafi ne akan billahi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atal mala shi kuma wa atal mal ma'tufun ala amana wal mal maf'ulun bihi rasul tun da yazo da nasu ba ala hubbihi ala hubbihi hubbihi iso mazmumun shi ala zawo mazmumun muta'alliq bi atal mal har yanzu shi wannan alaka da atal mala Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala yace ala hubbihi ga wannan da wil qurba maf'ul sani shi maf'ul sani na la wa atil mal din nan wa da ma ala hubbihi da wil qurba wali yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilin wa fi riqabi duka wannan suka ce kullu ha adaf ala jamil qurba dukan su adafi ne akan jamil qurba din can na baya duka mun hada su الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqamu wa aqama salata to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqama salata adaf ala amana kuma dole ga musu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ata zakata shi kuma matufin ala aqama salata shi ma wa ata zakata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal mufuna bi ahdi ila ahad wal mufuna adaf ala man amana بأحدهم كما جاول ومجهول متعلق باسم الفاعل الله سبحانه وتعالى يقول إذا إذا تنشي كما ظرف الزمن الله آهدوا في الماضي والألف ألف الفارقة المفعول بأحدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله سبحانه وتعالى ليتي أولئك wannan suka ce to ulai din nan ai ismul ishara ne fi mahallin mubtada wal kaful yakda laikal ladina ladina nan kuma isar musul ne mabni alal fati fi mahallin kafil khabar limubtada mawzuf taqdiruhu humul ladina sadaqu sadaqu filatil mawsul ulaika humul muttaqun ulaika shi kuma ismul ishara ne ulai ismul ishara al kafu yakda هم المتقون هم جميع في محل رفع مبتدا ثاني ولا هم المتقون متقون kuma shine khabarin hum din da Allah subhanahu wata'ala yace wannan shine a takaice irabun wannan aya ni malamai na da Allah subhanahu wata'ala yace lan tajira an tolu zuakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin tajira man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atil mal ala hubbi zil qurba wal yatama والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب الله wanda kuma muna godiya ga dukkanin waɗanda suka taru a wannan majalisi mai ɗangon albarka kowa yanda yanzu lafiya Allah kuma da kowa gida lafiya da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam آمين شيخ tunda ana nuna mun karancin lokaci آمين شيخ dan dakata da fatan Allah ya Amin.
sa kowa bukatun sallallahu alaihi wasallam na fama da Amin.
Allah sallallahu alaihi wasallam آمين
na wanda makafin nan na amfani da wannan dama muna godiya ga 'yan kwamiti waɗanda suka kasance suna matuƙar ƙoƙarinsu a game da yaɗa wannan karatuttuka lungu da saƙo na juna dukansu Allah ta saka musu da alheri Amin.
da abin da suka kashe Allah subhanahu wataala قال ده ninka musu shi kuma da Allah subhanahu wataala ya san ma'aikata sun Amin.
da amina آمين wanda ta kasance mummunta wancan karan da muke bangaren can bangaren a nan bangaren mafiyata take zo na sai da amina آمين ya kasance saboda wannan dalilin ne ma a wanga yan kwamiti to sai a canza wurin zaman da koma nan tun da gashi yanzu ba ta nan sai na koma Amin, wurin shek.
inda take zama yanzu kuma an nake zama to Allah ka zikanta kuma Amin.
Allah ka zikan kakana Amin.
Allah ka da kuma kakana Amin.
shekaru da zaɓiya da ke ta'ala an kuma na amfani da wannan dama آمين ina roƙo kuma ce ina tambaya ga gwamnati da kuma sojoji akan wai shin meye jama'a suka musu na shi a da su suna kashe su mu dai a ganin mu a yi tikadin musulmai na ƴan uwan tun da dai sun huta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to amma mu ba mu san me yasa ake kashe su ba zai iya zama akwai wani abu da suka musu ne sai sa muke tambayar su mun in akwai wani laifi da suka musu ne ko kuma da gaske cewa ba mu'mine bane ba musulmi bane ko muna godiya ga manya-manyan hakimai manya-manyan malamai da kakannin da suka zo Allah ga saka musu da alkhairi آمين wanda suka zo na nesa da na kusa kowa Allah ka kuma da shi gida lafiya آمين شيخ شيخ wanda kuma kamar da na ce muna godiya ga masu tallata karatuttukan asibiti duka ruwa mai yawa آمين musamman ma alhaji dr tijjani ramalan mana wanda yake yi ya kokarinsa yana sa wannan karatuttuka a liberty tv da kuma liberty fm kano da kuma liberty fm abuja da kuma tashar yancin Kaduna da yake sa karatu tukan duk Allah ya saka mishi da sai kun Allah ka biya mishi bukatar shi alfawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Amin shehi.
wanda kuma muna ƙara godiya ga Alhaji Nuhu Salisu mai tauraro TV da tsoron ne wancan shekarar da wannan shekarar na ya zaɗa wa karatu tuka mu duk Allah ya biya mu kowa bukatun su Allah ya kuma ya Amin ƙara shehi.
tabbata Jikan shehi.
muna godiya ga mahaifina ga kuma makarantar zazzau na ƙoƙarin da yake yi Allah ya ƙara da karamci.
yake sa karatuna a gidan Allah ya tibinsa ƙara karamci.
na garkuwa TV.
Amin.
Da ya ƙoƙarin sa a garkuwa TV yana sa karatukan to Allah ka saka mishi da alkhairi shi.
Amin.
Daga muna godiya ga Alhaji Ibrahim a tsawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Amin.
Wanda kuma na godiya ga Alhaji Ibrahim ɗan Ashafa ya ƙashin Bauchi.
Amin.
na alfaidar TV da suke ɗaukaka ratuttukan wanda ya ba da dama a sa. To muna mushi godiya na wannan kokarin da ya mana Allah ka saka mishi da alheri Amin.
kuma Allah ka saka mishi da kai Allah ya biya mishi bukatar shi.
Amin.
Wanda dai da sauran duk waɗanda suke na shi kokarin. Irin su kuma Alhaji Ibrahim Shakafai Usman Bauchi. Da kuma muna godiya ga Ashifa Academy School. da Professors International Book of School suka ɗau nauyin sa karatuttukan mu a SM da kuma nazarta. Allah ka saka musu da alkhairi da Allah.
kuma manzon Allah sallallahu alaihi Ƙara wasallam.
maka basira.
Amma dukkan wanda ke ɗaukar nauyin sa karatuttukan a TV ko a rediyo ko kuma a fijikansu don Allah ya ga musu bukatar su alfahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Amin shehi. Islam.
muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala inda muka taru a nan lafiya Allah Amin.
ya tara mu a gidan aljanna lafiya a kan manzon Allah sallallahu Amin shehi.
na kuma na godiya ga Hussein TV su ma ga kokarin da suke yi da kuma Afirka TV su ma sun yi matuƙar kokari wancan shekarar da shekarar kafin ma ta gamu da shi duk Allah ya saka musu da alkhairi Amin shehi.
kowa da kasuwarsa da zai yi gaba ɗaya Allah ya gaba Amin kowa shehi.
bukatu da kan Jikan shehi.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah ka san mahaifiyar sai da Amina Amin.
kan kakana a shekaru mai su zariya Amin.
suna ba Allah tsaga mulana a shekaru wasu mabuwa su an fara lafiya mai amfani da kuma Amin.
maza Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah na kuma da mutunta maza Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
masu neman aure Allah ka ba su mata nagari Amin.
neman aure Allah ka ba su maza nagari Amin.
maza Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah kaga mulana a shekaru Ibrahim Sufi, ɗan Amin.
kwana da lafiya mai amfani, maza Amin.
Allah sallallahu alaihi wasallam.
Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق ولقاتم الما سبقنا بالعلم ولا آتينا براتك المستقيم ولا آتينا سبحان ربك اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين zunar da ƙasa lafiya kan mu zan Allah shi bari Amin. Amin shehi.
mu Allah haɗa kawo na musulman duniya da Amin, shehi.
lafiya da kan mu zan Allah shi bari kan Amin, haɗa su ba ciya Amin, don shehi.
wannan neman muke ƙawo godiya ga Alhaji Ibrahim dan ɗan Ashir Bayi wasu gori na ƙoƙarin shi ga haɗin kan musulman duniya Allah Amin, ya shehi.
bukata shi Allah ya haɗa kawo na musulman duniya Amin.
Kyau. Ahmad Mahmud Gumi shi ma iya yana yin iya kuɗinsa.
Amin.
Sai Allah ya haɗa kawo.
Allah shi amsa.
To Allah ka haɗa kawo da mutum.
Amin.
Shida alƙawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Amin shehi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Allah ƙari